lan gidaje gidaje na dukiyar karuna mafatiha hudun jam'i ne na miftah an gane ko ko al-miftah wato al'alati allati yuftah biha karfi ko wani abu da ake bude wani abu da shi latanu'u bil usbati ulil quwwati karci ma'abuta karfi karci ma'abuta karfi al'usba jama'a ulil kuwa ma'abuta ƙarfi da tanu'u ba za su iya ɗaga wannan makullan kawai ba la tanu'u la ta'jazu za su gajiya ko la taskalu zai yi nauyi a gare su abinda ake so a ce mun ba shi taskokin dukiyar da makullan taskokin dukiyar kawai, ƙarci, madakadawa, majiya ƙarfi, jama'a masu yawa, wallahi in sun haɗu ba su isa su ɗaga makullan kaɗai, ba za su iya ɗaga makullan ba. Idan an ce al'usba, wato ana nufin tarin jama'a min gairi ta yi, jama'a masu yawa wanda ba za a iya ƙayyade maka wato adad mu'ayyan a ce ga adadinsu ba, kawai dai jama'a ne masu yawan gaske wanda in za su haɗu ba su isa su daga wannan makullan ba. In an ce al'usbatu a larabci daga mutum goma ne har zuwa arba'in. Abinda nake so ‘yan uwa su fahimta, wato yawan dukiyar ƙaruna ta kai makullan kawai fa, ba wai dukiyar ba, a makullai, makulli, makulli. da ake kula sito-sito ɗinsa sai an haɗa ƙarci madaka dawa daga goma har zuwa mutum arba'in latanu'u ba za su iya daga shi ba. Allah ya ce a ce na ƙaro na bi ƙudurarcina wa fadlina min al'amwalin kasira da ƙudurarmu da falalanmu mun ba shi dukiya mai yawa. Wanda haza'in taskokin dukiyar ƙaro na kawai wannan ƙarci الرجال الأقوياء والله ba za su iya daga makullan ba to me fa iz qala lahu qawmuhu la tafrah tuna yayin da mutanensa suka ce da shi ya kai karuna la tafrah kar kai alfahari kalmar alfarah ana nufin albatar ana nufin al'ashir ana nufin attafakur alan nas shine bahaushe yake cewa alfahari attafakhur la tafrah ka daina alfahari ka daina gadara da dukiya ka daina gadara cewa kai mai kuɗi ne ka daina nuna cewa kowa bai isa ba kai kai ne ka daina aikata sabo yanda ka ga dama kana mai alfahari inna allaha la yuhibbul farihin Allah fa baya son masu yin alfahari masu nuna isa da gadara wannan ta'alilun ne akan hani da alfarah almazmum din me yasa karka yi saboda Allah baya son masu yi Allah ya ba karo na kuɗi ya ba shi dukiya ya ba shi ni'ima amma bai gode wa Allah ba a duniya ba a taɓa yin mai kuɗi butulu irin karo ba butulun mai kuɗi in za ka buga misali da butulun mai kuɗi an ce butulu wanda aka yi masa alheri amma bai san an masa ba ya kama hanyarsa yana girman kai taga wa baga masu hankali ne cikin mutanensa suka ga abin nasa ya wuce hankali ƙaruna yana wasa da kuɗi ƙaruna ya ɗauki kuɗinsa su ne komai kamar yadda yau wani mai kuɗin ka yake irin wannan rashin hankali saboda Allah ya baka ajiyar wasu 'yan nerori ko ya dan baka wani dan lokaci gajere ka rinka girman kai ka rena kowa kowa ba kowa bane kowa bai isa ba kai ne ka isa saboda kana da kudi a jihunka ba wanda kake gani da daraja ba wanda kake gani da kima ba wanda kake cirewa hula za ka iya taka kowa saboda kana da kudi za ka iya cin mutuncin kowa saboda kana da kuɗi iyayenka ma ba su da daraja a idanka saboda kana da kuɗi ba wani mai mulki da ya isa a gabanka saboda kana da kuɗi inna allaha la yuhibbul farihin la tafrah bi hadha almal ka daina alfari da wannan dukiya da yake gabanka kana nuna isa Allah baya so kun ji shawarar da suka bashi ko masu hankalin cikin wato al'ummar da yake rayuwa malami suka ƙara ce masa
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة يا كي قالونا كنيمة cikin abin da Allah ya baka gidan lahira ay watlub fima ataka Allah ta'ala min amwalin azima cikin dukiya mai girman gaske da ubangiji ya baka ka nemi addar al-akhirah sawabar darar akhira ladan gidan lahira kai ta bada kuɗi kai ta aikin alheri Allah ya tara maka lada kai ta ciyarwa kai ta taimako ƙofofin alheri kai ta miƙawa kai ta isani zuwa alfukara wal muhtajin fakirai da mabukata ka taimaka musu wala tansa nasibaka min ad-dunya amma duk da haka karka manta da rabonka na duniya ij'al malaka zadan li akhiratik ka yi amfani da dukiyarka ta zamanto guziri ne ga lahirarka kar ka bar at-tana'um bi ni'amillahi fi duniya jin daɗi da morewa da ni'imomin da Allah ya baka a cikin duniya ba a hana mai kuɗi ya gina gida mai kyau ba ba a hana mai kuɗi ya saka riga mai kyau ba ba a hana mai kuɗi ya hau motar da ya ga dama ba ba a hana mai kuɗi ba in ya ga dama ya tafi daga nan har Maroko ya je auro Balarabiya in ma ya ga dama ya tsallaka ya wuce har ƙasar misra ya samu jarmata balarabiya sosai mai larabci mai haske mai kyan jiki mai kala mai kyau da kuɗinka shakurminka ba hana ka ba wannan dirabanka ne na duniya in ka ga dama ka gina gida daga nan har ya taɓo tauraro ba hana ka ba in ga dama ka hau mota da kowa baya hawa in ka ga dama ka nemi wani tsuntsuwa ku yi ciniki da shi ya ta yawo da kai a ƙasa saboda kana da kuɗi kana da hali wallahi ba wanda ya ce maka haramun ne ka more ka ci abin da zaka ci ka sha abin da zaka sha ka gina abin da zaka gina ka tafi duk inda zaka je kawai abin da aka ce kar ka saba wa Allah duk abin da Allah baya so a cikin kuɗi kar ka yi yanzu dan Allah an takura mai kuɗi ba takura masa ba ba wanda ya hana ka wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta rabonka ka sonka na duniya karya kashi balla kashi shan zaki shan maiko morewa shiga inuwa ka ɗebi raɓar AC ta jiƙa ka sharkaf muna gumi kai kuma kana rawar ɗari ba damuwa Allah ne ya baka ba hana ka ba amma ka me da kuɗinka su zama su ne tsani da za su baka aljanna yau mai ƙiyamaci yanzu wannan ba adalci ba ne babu adalcin da ya wuce wannan suka ce wa ahsin ka kyautata kama ahsana Allahu ilaik kamar yadda Allah ya kyautata maka wanda ake nufi ahsin ila ibadillahi ka kyautata bayan Allah ya kai karuna ka daina girman kai da zalunci akan mutane ka girmama hakkin mutane kamar yadda Allah ya kyautata maka ya baka ni'imomi mai yawa kai ba kai wa mutane kai mai kuɗi ba Allah ne ya kyautata maka ba kai alhaji ba Allah ne fifita ka ba to kai ma kai amfani da abin da Allah ya baka ka taimaki mutane kurin abin da Allah yake so kenan ka ce a'a Allah ka bani ni ma bari na bawa wasu amma duk mai kuɗin da Allah ya bashi ya boye ya rike ya ƙi taimaka wasu yayi asara kuma bai more kuɗin sa ba kuma yana nan sai ya ga ƙarshen sa a duniya su ne kuɗin da za su zama to maka kuɗin kuɗin cizo kuɗin bakin ciki kuɗin damuwa kuɗin hawan jini kudin da za su zama to maka shari a rayuwarka saboda ka tara su ba ka iya taimakon wasu wallahi malam abin tausayi akwai mutanen da na kusa da su ma ba sa iya taimakon su da kuɗin da Allah ya ba su yana da shi amma wallahi danginsa suna rana Allah ya rufa mai asiri shi kam amma wallahi na kusa da shi suna cikin yin wasa cikin bukata wannan wani irin kuɗi ne wannan akwai wanda iyayensa ba iya taimaka musu uwarsa wallahi bata isa ba ta ci kuɗinsa ta yi magana ce hajiya ke baki san wahalar da ake ba hajiya kuɗin nan da ke gani fa ba fa abin za fa na same su ba kaji ba tsohuwar da ita ta haife ka ita ta shayar da kai tun baka zan walam taku shay'a yanzu har kayi wayo wai kayi wai tsohuwar ka zaka rinka yi watsawa kana cewa wai ba ta san yadda ake samun kuɗi ba su mata ne ba su da tunani kuɗi ba haka ake musu ba hajiya kaza kaza kaza uwarka ba ta isa ta ce kai aikin alheri ba kana nuna cewa wahalar ka ce ta baka da haka ba a isa a baka shawara ba ka san matsalar mai kuɗin bahaushe ba fulatani galibin su sai wanda Allah ya kubutar ba a iya ba su shawara shi kawai mai kuɗi abin da ya ga daidai kawai shi ne daidai musamman wanda bai da addini duk in za ku haɗu duniya za ta haɗu sama da ƙasa ra'ayinsa shi ne ra'ayi in a ra'ayinsa ne zai iya kashe miliyan dubu wannan ra'ayinsa ne amma ka ba shi shawara ka yi ka ce ya yi abin dubu ɗari biyu wallahi ba lallai ya yi ba bai zai yi ba saboda me ya rena tunaninka shi tun da ya samu kuɗi gani yake yi kai din wawa ne baka da tunani mai kyau saboda shi yana da kuɗi shi ai sharrin kuɗi kenan malam duk wanda ya tara kuɗi bai da ilimi wanda ya tara kuɗi bai da tunani wanda ya tara kuɗi bai bincike bai karatu bai san yaudarar duniya ba bai san matsalar duniya ba to kowa bai isa ba kuma shi fa mai kuɗin da yake da irin wannan tunanin ba wata aya da zaka ja masa wai ka sauya shi ka sauya shi ba kai sawa ta ce kai malam kenan ko ba san me yake ciki ba kai ne ka je ka ci gaba da wazinka abin da ya ga dama shi zai ba sa sarrafuwa in Allah ya sa da inda aikin banza ne zai gina ya rushe ya gina ya rushe ya saya ya rushe yayi kaza yayi kaza ba damuwa wani mai kudi yana fada saboda kudi mala ya tara kudi baya taimako duk inda aka daga gida a kasar su a garin su a jihar su zai sai gidan shi kuma abinda Allah ya jarabe shi da shi kenan dara kadara sayan kasa ajiye ya saya ya kule ya saya ya kule ya saya ya kule ba zakka ba taimakon makota ba taimakon addini masallaci a unguwarsu janareto wallahi azimu da za a ta da inji ai sallah babu amma bai san iya adadin gidajensa ba da abun yayi yawa yayi yawa sai yaransa suke ɗiban takaddun gidajen sai su yi photocopy sai su daɗa dawo masa da da photocopy ko da su je su yi takardun boge sai su kawo mai gidan da ya riga ya sai shekara goma da ta wuce sai a daɗa ciniki kuma a daɗa sayar masa ya daɗa ba da la'ada ya ce kusa mu ashin ku ajiye mu ku ajiye mu ku ajiye mu sun rena shi shi an yana ga mai wayo ne bai san shi wawa ba ne gidan da ya sayi shekara ashirin ya manta da shi to ai bai da wani lokacin zai je ga gidan a tattaro mai takardu a bashi sai suke zuwa su yi takardun ƙarya sai su ɗauko hoton gida sai su tura mai ya manta a buga miliyoyin kuɗi ina dillali a nemo dillalin iska a zuwa aji ya ce na'am na'am ni ne ya cake kuɗi ya ba su kuma gidan fa nasa ne dama nasa ne bai sani ba ko a gidanka in ka zama gola baka bayarwa bilal azim matarka sai ta mai da kai matsolo za ka zo ka ajiye wasu kuɗin ka manta ba suna da yawa sai ka bar dubu ɗari biyar ma ka manta da ita su sakata su wala su yi harkokinsu ka manta ku taimaki mutane ba kuɗi ba su da daɗi in baka taimaki wani ba ai mai arziki malam bai zama mai arziki ba in bai taimaki addini bai taimaki al'umma ba ai daɗi ka san daɗi ka san daɗi daɗi shine ka cire ka taimaka wani ya maka addu'a ya ji daɗi mutane suna maka albarka mun gode Allah ya albarka wa dukiya talaka zaka bashi dan abin da bai kai ya kawo sai shekar biyar yana maka addu'a amma mutanen nan Allah ya jarabe su ba sa iya bayarwa suna nan barkace sun tara kuɗi amma ba sa iya kashe kuɗin su ta hanyar Allah Allah ya zo ya jarabe ka da ciwo kai ta zurftu ka zagaye duk duniyar nan ka ki warkewa ana nuna maka ka kusa mutuwa ne amma har yanzu da yake ba gidaje ne kai baka gane ba ka je America baka warke ba ka je Ingila baka warke ba ka tafi Egypt baka warke ba an ce ma wani babban asibiti a India baka warke ba sun ce tafi Saudi Germany baka warke ba an fara kai ka har Ghana aka ce ko na asibiti gwadawa ne ka je Ghana shi ma ka je baka warke ba daga baya aka zo ana neman maka na gargajiya shi ma dai abun ya gagara an ce ka tafi Kamaru akwai wani mai maganin gargajiya alamu ne ake nuna maka wannan kudin naka wallahi mutuwa za ka yi ka tafi ka bar su a banza kamar zaka sarrafa su kai aikin Allah da wani yaro ya ce wa ƴan uwansa ku zo mu mitin aka ce me ya faru ya kamata mu mitin mun lura babanmu zai cinye mana kudin nan kafin ya mutu yawon sa yayi yawa ya je kasa kaza bai warke ba ya je kasa kaza bai warke ba dan haka mu kafa mai doka mu karɓi fasfot ɗinsa mu ce babu ka dogara ga Allah saka addu'a kawai shi wannan gaskiya zai ci kuɗi da yawa su kun san abin da ya dame su kar ya je ya cinye ƴan kuɗaɗen daga ƙarshe kuma ya zo ya mutu ƴaƴan zamani kenan kana ta ranka su kuma suna ta aljihunka ka kula kai haƙuri na san ba za ka ji daɗin wannan magana ta ba amma ina jiye maka tsoron kakka zama ɗan uwan ƙaruna suka ce ka kyauta ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka ba Allah ya kyautata maka ba akwai wani mai kudin da zai ce Allah bai kyautata mai ba to kar kai barna a bayan ƙasa inna Allah la yuhibbul musidina lalle Allah baya son masu yin girman kai da barna a bayan ƙasa me yace
ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون
karuna ana masa wannan wa'azi ba sai ya fusata ba san mai kuɗi malam kuma kun sani ba sai na yi muku dogon sharhi da bayani ba akwai attajiran da ba a isa a je a ce ku yi kaza ba ko abokanansu ba sa iya gaya musu ko na sama da su ba sa iya gaya musu kawai shi giwa ce inda ta sa gabanta kawai nan ne gaba rakakau rakakau rakakau rakakau haka zai ta tafiya ba a iya gaya masa malam ka isa kai waye ma ka ce yayi kaza ko ka ko ya bari ko kaga yana kashe kuɗi akan wani abin da bai da amfani ka gaya mai ka ce bari kai kuma waye kai ina suna gama gaya masa kala sai ce inna ma utituhu ala ilmin indi wannan nasiha ce aka masa ya ji tsoron Allah barnar da yake ta isa kuɗin nan fa za su halakar da shi sai ya mai da amsa akan nasiha da gururi da israri akan fasadi da juhudi ƙaryata Allah yace inna ma utituhu ala ilmin indi wannan kudin na ba gunte ba ni kudi a cikin ku ilimi na ne ilimi na ne ya bani ilimin yadda na same shi saboda ilimin da nake shi na samu wannan ilimin sai na samu wannan dukiyar wannan wai radda yake wannan dukiya mai yawa da kuka ga a ƙarƙashi na إنما أوتيته بسبب علمي وجدي واجتهادي an bani dukiyar nan ne saboda ilimina saboda ƙoƙarina neman tara kuɗina da himmata na samu kuɗin da za ku zo ku ce wai in ninka yi muku tasarrufi da abin da kuke so ni da kuɗina ko kuma ku ce ga yadda zan yi ba zan bi nasihar ta ku ba fa inna hadha mala mali wannan kuɗin kuɗina ne wala sha'ana lakum bi tasarrufi fihi ba ku da wani sha'ani akan tasarrufi na dangane da kuɗina kar wani ya sake samun baki akan kuɗina kamar yanzu ne alajin ka ransa ya ɓaci akwai wani ɗan iskar da ya tara min kuɗina don ubanka ka san lokacin da na samu kuɗi da yi kaza kaza sai ya zage ka ko ya zo yana du- bugun iska don uban mutum a garin nan akwai wani ɗan abu kazan kwa da ya san wahalar da ni na tara kuɗi na lokacin da nake waju nake hawa kan a- a- abin nan ina tara kuɗi na lokacin da nake kaza ina kaza na yi dako a garin nan na gara taya a garin nan mun bi mahauta mun tsinci nama mun yi kaza kaza mun yi aikin ƙarfi mun yi dako mun yi waye waye da sauransu na yi aiki na yi almajiri na yi waye duk lokacin da nake neman kuɗi akwai wani ɗan abu kazan da yana nan sai yanzu za a zo a samun ido akan kuɗi na ayya ayya al- almajirin karuna ayya kaga wannan kaga wannan tunanin kaga wannan murguda bakin da wannan daga muryan da bankara makogoro da sakin iska wallahi ba abinda zai maka in ba halaka ba kuma suna nan da yawa zai zo da kikirjin sai ce waye ishe mun kaza akwai wanda ya bani kudi ne a garin nan sai a ce ba wanda ya baka lokacin da nake wahalar neman kudi na kuna ina sai a shi a ce yalla bai ai kun yi ƙoƙari kuɗi kan ai kun same su wannan tunanin tunani ne mara kyau abinda ƙaru ne ya faɗa kenan gashi nan da larabci ne kawai ne da hausa nake fassara mu malaman tafsiri suka faɗa yace fa inna hadha al-mala mali wala sha'na lakum bi tasarrufi fi dukiya dukiya ta ce ba wani wanda ya isa ya samu baki a cikin tasarrufi da kuɗi na duk abin da ya shafe ni kar ku samun baki wannan yana nuna cewa lalle ne ya kai matuƙa wajen girman kai da faɗin rai da da nuna isa da wuce gona da iri shi yasa Allah ya maida masa amsa mai dukan zuciya Allah ya ce awalam ya alam yanzu shi ƙaruna bai sani ba أن الله قد أهلك من قبله من القرون الله يا هلك الدا وسكرنوني كرنوني كابنشي من هو أشد منه قوة wanda sun fi shi ƙarfi in ƙaro ne yana gadara yana da ƙarfi saboda kuɗinsa wa aksaru jama'a sun fi shi tara kuɗi sun fi shi tarawa ƙaruna bai da labari ƙaruna bai san an halakar da wanda suka fi shi ƙarfi ba ƙaruni bai san an halakar da wanda suka fi shi kuɗi ba ƙaruni bai san an halakar da waɗanda suka fi shi tara kuɗi ba yayin da suka ƙaryata Allah suka yi faɗa da annabawan Allah ba malaman tafsiri suka ce lalle ƙaruna ya cika jahili jahili ne murakkabi kitibir cikakken jahili ne bai buƙatar wani ƙarin bayani shi yana ganin wannan kuɗi tsabar ƙwarewarsa da kasuwa da wayan tara kuɗi da dabarun tsibirwirtar da kuɗi shi tara masa ka san ko mu ɗin yanzu akwai masu kuɗin da suna kansu yana bugawa sai mutum ya ga ai shi yana da wayan samun kuɗi kai baka da wayo shi yanzu in yana da miliyan kaza ya san yadda zai juya kaza ya kaza ya tura kuɗi kaza abu kaza yana kawo mai kuɗi abu kaza ma yana kawo mai kuɗi shi yana da ƙwarewa akan harkar kuɗi ko ba kusan harkar samun kuɗi ba da haka ba a isa a ba shi shawara ba shi ne Allah ya ce to a gaya masa ba irinsa kaɗai aka fara yi ba kafin shi Allah kafin zamanin annabi Musa ma an yi masu kuɗin da sun fi ƙaro da kuɗi sun fi shi tare kuɗi kuma Allah ya halakar da su yanzu nan ana nuna masa wannan abin da kake ba Allah zai halakar da kai za ka halaka za a halakar da kai kuma kuna nan za ku je a halaka da kuma Allah ya nuna masa wanda suka gabace shi sun fi shi ƙarfi kuma sun fi shi tara dukiya da tsare ta Allah ya ce wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun mujriman mutane wannan jumla ce haliya ai wal hala annahu la yusalu an dhunubihim al mujrimuna su'ala wato isti'tabin wasti'lam ko tambayan su ba ba ba ai saboda laifuffukansu da zunubansu babu wani abin da yake ɓuya ga Allah komai ya bayyana za a tambaye su a kiyama fa rabbika lanas'alannahum ajma'in wannan tambaya ce ta taubihi kunyatawa tambaya ce ta tozartarwa ta wulakanci to me ake nufi da wala yus'al dinnan ba za a tambaya ba su'alul isti'lam da isti'tab a tambaye su dan a nemi su tuba ba za a yi ba sam tuntunin Allah zai halakar da su a kiyama mataki-mataki ne jama'a mawkifi-mawkifi ne akwai inda za a tambayi zunuban mujirmai masu laifi akwai inda za a tambaye su yus'aluna fi mawqif wala yus'aluna fi mawqifin akhar a wani wurin za a tambaye su a wani wurin ba za a tambaye su ba yanzu anan kaga ya ce ko tambaya ba za a yi ba akan zunuban mujirmai halakar da su kawai za a yi a wani gurin kuma Allah ya ce falanas'alannahum ajma'in fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in Allah ya rantsa sai ce ya tambaye su duka shi yasa malamai suka ce za a iya jam'in tsakanin ayoyin da suke kore tambayan da ayoyin da suke tabbatar da za a tambaya da anan Allah ya mana bayani akan gururi da rudu na shi karuna da nuna isansa da faɗin ransa malam bari ka ji abin da ya faru ba mu gaba gaba alaran ma
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم
فخرج على قومه في زينته malam karo ne caba kwalliya bayan an gama masa wa'azi da fada da jan kunne ya nuna shi fa mai kuɗi ne shi ya isa kuma ba wanda ya sai sa mai baki a kan harkarsa ya ce bari in nuna muku cewa ni ina da shi ya buga kwalliya imam ibrahim an-nakhai ya fassara wannan aya yace kharaja huwa wa qaumuhu fi siyabin humr wa safr kayayyaki yasa jajayen kaya masu kyau da ado ya zuba turare a wata riwayar aka ce sai da ya tara mutum mutum sun kai dubu saba'in yace ku zo ku yi mana rakiya to zai bayar ko nawa ma zaka tara in ka dama jihar gombe ma ba ka tara ta wata bika tunda zaka bada kuɗi a wata riwayar malamai suka ce Hamid Imam Bukaci ne ce ya hau alfadararsa alfadara ya samu ta alfahari ya ce a mata sirdi na zinari takalmin zinari sirdin zinari ya yi hawan sarki tare da shi akwai mutum dubu arba'in kowa sai da ya ba shi doki kuma kowane doki sai da aka yi mai kwalliya aka kashe masa kuɗi ya samu yara 'yan mata guda ɗari uku suka yi kwalliya da ado da fararen kaya da zinarai 'yan mata kyawawa ya sa su a gaba su ma ya ce ku hau alfadari naku ku more قال الذين يريدون الحياة الدنيا Allah ya ce waɗanda suke nufin rayuwar duniya ‘yan son duniya sun rubu sun ga ƙaruna ya yi fitar kuɗi da mulki da sarauta ya laita lana misla ma uce ƙaruna ya ina ma kaitanmu ina ma da mu ma an ba mu irin abin da aka ba wa karuna ta innahu lazu hazzin azim lallai karuna mutum ne mai babban rabo lazu hazzin azim yana da rabo mai girman gaske To, yanzu wannan wai sakayya ne zai dan ya nuna cewa ya fi ya fi mutane ya fito ya yi kwalliya ya yi ado kar ku manta ɗazu ya yi alfahari ya ce iliminsa ne ya bashi basirarsa kalmar fakaraja ala qaumi fi ziyati kalmar azina ma yatazayyanu bihi al-insanu min huliyyin aw thiyabin aw ma yushbihuha duk abinda mutum zai yi kwalliya da ado da shi duk kayan ado duk kayan kwalliya da kecire ne da mutum zai yi to shi ake nufi ya zuba kwalliya da girman kai ya fita da faɗin rai ya hau titi maganarsa ba ta isa kaɗai ba kar ku manta ba duk wani abin da yake annabi Musa yana kallon shi annabi kenan annabi kenan shi sa wani lokacin malamai masu da'awa za ku ga ana tayin wasu abubuwa kamar ba sa a'a suna zuba wa mutum ido ne su ga gudun ruwansa ya ƙare wautarsa da rashin hankalinsa ba wai dan ya fi ƙarfin mutane ba ba wai dan babu abin da za a gaya masa ba ya tara 'yan kwalliya masu yawa. Malaman tafsiri sun faɗi ruwayoyi da yawa dangane da adon da ya yi. Da yawa gaskiya ba a kawo maganganun don ba amfani tun da shirin ƙwar'ani kawai ya ce, ya yi kwalliya ya fita, da sauran sharhi ne da ƙarin gishiri da ƙarin bayani yadda dai za a gane kawai. kawai abinda mu za mu gane babban ado babban kwalliya ya yi don ya nuna mutane shi mawadaci ne ya raba mutane kashi-kashi mutane suka kasu kashi biyu wasu da suka gan shi sai suka ce kai gaskiya wannan mutumin ya more ina ma mu ma mun samu abin da ya samu wasu kuma su ɗaya kashin suka ce a'a wannan duk iska ce ruɗin duniya ne shirme ne bari ku ji abin da ya faru yanzu kun ji Allah ai ya gaya mana 'yan duniya ko qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya haka Allah ya ce daman mutane akwai wanda su kawai burin su rayuwar duniyar su ce kyau kawai su ba ba sa tunanin lahira a cikin abokananka akwai a cikin 'yan garinku akwai a cikin yan uwanka akwai akwai mutumin da zaka ga shi kawai kullum abin da ya dame shi duniyarsa kawai ta yi kyau ya samu mansa da yajinsa da maikonsa in dai duniya ta yi kyau ko da lahirar ta samu matsala shi ba bai damu ba alladhina yuriduna alhayata ad-dunya kenan shi kuma mai irin wannan ɗabi'ar malam zai iya yin komai dan kada ya rasa duniyar nan alladine yuriduna alhayata ad-dunya kenan idan Allah ya jarrabe ka da dan uwanka mai son duniya ne to zai fa iya kashe ka dan ya samu duniya me neman duniya malam zai iya daukan uwarsa ya kai ta kasuwa a bashi kudin ilali me neman duniya za a iya sa ya tsafi ya kafircewa Allah dan ya tara kudi wani ya je wajen boka ya ce malam kudi Boka ya ce mai kace yace kudi yace to zaka samu kudi amma akwai aiki mai wahala yace a gaya mai da shi da abokinsa ne kai ba yace kudi yace duk yanda za a yi kawai su samu kudi mala akwai mutane masu irin wannan tunanin ku samu kudi ta waje hanya ko ma ta ina shi sa zaga wasu na fashi da makami dan samu kudi suna kidnapping din mutane ka saci mutum a yi cinikinsa a baka miliyoyin kuɗi don ka samu kuɗi bayan 'yan kwanaki ka kashe kuɗin ka kashe shi shi ma ka kashe kuɗin da ka karɓa ko ka kassara shi ko ka karya shi ko mutum ya je ya tsafi ko mutum yana neman kujerar siyasa saboda ya samu kuɗi shi ba wai ya shiga siyasa ne don ya taimaki mutane ba ba ya shiga siyasa ne don ya taimaka wa talakawa ba ba ya shiga neman kujera ba ne don halin da mutane suke ciki ya sauƙaƙa musu wahala ba ba ya shiga siyasa ne don shi yana kishin ƙasa ya ba da gudunmawa ba a wallahi ya shiga ne don ya tara kuɗi ya tara kadarori ya samu connections ya ya samu abubuwa a ƙasashen waje a san shi shi ne kawai a gabansa don haka duk yadda zai yi tabbatar da wannan buƙatar ta tabbata ko me zai iya yi kashe mutum ne zai iya kashewa ba ne zai samu kujerar ba ƙona gari ne ko me za a yi duk abin da za a yi ko me za a yi ku kawo mana jam- jam'iyyar mu ta kawo duk ma abin da za a yi kawai mu ne mu ci zaɓe kawai mu shi muke so ya samu wawaye a bayansa mahaukata a bayansa alladhina yuriduna alhayata ad-dunya kenan in ya laita lana mithla ma utiya qaruna kenan suka je gurin boka ya ce kudi yake su boka ya ce to akwai wahala ya ce a inda za ka samu ba wahala ya ce za ka yi kwanciya da uwarka ya ce kwarai kuwa uwarsa ka ai boka bai yi ba malam Allah wadaren boka a cikin al'umma malam boka ai sharrin boka ya fi dan fashi da makami malam ya ce to ga aiki ka shirya ka je ka samu tsohuwarka ka tabbatar ka kwanta da ita kwanciya ta zina suka fita suka tafi wannan fatawa aka zo yi min ɗaya ya kama hanya ya je ya ritsa tsohuwan nan da daddare ya burkuɗe ɗakin ta ya ganta tana baba ni ne fa ya ce kai ya ce uwata ya ce kai ba zai iya ba zai iya kwanciya da uwarsa ba sai ya juya kaga Allah ya taimake shi ɗaya ku da ya je rufe ido kawai ya yi sai ya allazi ne yuridun alhayatar duniya kenan da ƙarfi shi ne lalata da uwarsa irin waɗannan maganganu amma malam duk wa'azi ba abin da ba zai ji ba duk wani barna na mutane ba abin da ba zai yi ba malam akwai masu zina da 'ya'yansu na cikinsu da suka haifa saboda neman duniya babban mutum kaga yana luwaɗi an ba shi laƙani an ba shi sihiri an ba shi sammo luwaɗi ludu don ya samu biyan bukata shi yasa duk mutumin da kaga duniya ce a gabansa ka ji tsoronsa kuma za a iya haɗa kai da shi ai komai fa in dai za a samu shi fa kawai burinsa a samu irin waɗannan wa'azi ne kawai yake iya gyara su in Allah ya tarfa garin su nono in Allah ya sa suna tare da masu yi musu wa'azi shi yasa bai kamata ba a cikin al'umma ba a samu malamai da suke wa'azi suke faɗakarwa ba to ga abin da suka ce su kam sun yaba suka ce ma lalle mai babban rabo ne lalle ƙaruna ya dace to me aka gaya musu me kuma ɗaya ɓangaren suka faɗa suka yi musu baya وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون sai ɓangare biyu na cikin mutanen ƙasar wannan ɓangaren su ne ashabul imani alkawi ma'abuta imani mai ƙarfi da ilimi mai amfani don duk inda mutane suke sai ka samu mutanen ƙwarai a ciki waɗancan gama garin mutane jahilai marasa hankali ‘yan ɗanɗano ‘yan tamore ‘yan awatsa musu ‘ya'yan kaji a zuba musu cak cak cak cak su cinye gobe ma su dawo cak cak cak cak su cinye ba su da manufa a cuce su a watsa musu sun yadda in utu minha raddu wa illam yutu minha idahum yasqatun to masu ilimin ciki ma'abuta hankali wa qala alladhina utul ilma Allah ya ce wanda aka ba ilimi sai suka ce wailakum kaidanku kamar ka ce kun yi asara Allah wadaran ku da wannan magana ta banza mara amfani kai kudin akan duniya sawabullahi khair wailakum asalinsa a larabci addu'a ne bil halak kamar a ce ka halaka shine wailak a larabci da haka anan abin da ake nufi alzamakumullahu alwail Allah halakar da ku kun banu to amma ba haka suke nufi ba suna nufin ku daina za ku halaka ana amfani ne da kalmar anan gudun saboda azzajir wa ta'anif da kuma zaburarwa akan kar ai wani abu kamar da wasu ke cewa kai tankawa ne ba kana nufin Allah halakar da kai bane kamar wannan abin da kake aikata mummuna abu ne kar kai wanda Allah ya bawa ilimi cikin mutanensa na kusa da shi cikin mutanen gari suka ce to ladan Allah na lahira shi yafi khairun mimma tumuhu sama da abin da kuka yi buri liman amana wa amila salihan ga wanda ya imani ya kuma aikata aiki mai kyau dan haka ku daina boratar duniya kawai duniya mai karewa duniyar da ba ta da garanti duniyar da yau in tana ma dariya gobe sai ta yi maka kuka duniyar da yau in ta daga ka gobe sai ta danne ka duniyar da in ta binne ka kai ta ihu kamar bata san da kai ba duniyar da take bata iya abokantaka ba a'a wala yulqaha ba wanda yake ribatuwa da aikata irin wannan wa'azi da karban wannan zance wala yuwaffaqu lil amali laha ba wanda yake dacewa yayi aiki don neman lahira a cikin mutane illa as-sabiruna sai masu hakuri ala da'atin lahi akan bin Allah wa ala tarkil ma'asi da kuma barin sabon Allah wala yulqaha ya dade maimaitawa wannan kalma ana nufin ba wanda yake karban ba wanda yake ɗaukan wannan wato wa'azi ko faɗakarwa ko jin nusantarwa ɗinnan da aka yi sai masu wato babban rabo as-sabiruna masu haƙuri kenan kamar sun nuna musu wannan abin da kuke yi ba daidai ba ne wannan maganganu da kuke faɗa kuskure ne amma wannan wa'azi da muka muku mai rabo shi ne yake dacewa sawabullahi khairul liman amana wa amila saliha wala yulqaha illa sabirun me Allah ya wa karuna a ƙarshe
فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فخسفنا da aka yi masa wa'azi aka ja masa kunne bai karba ba Allah ce sai muka kisfar da shi kisfarwa shine girgizar ƙasa Allah ya nitsar da shi a cikin ƙasa akan ce khasafal makanu khasfan wato idan gara fil ard idan mutum ƙasa ta ta motsa haka ta bude bakinta sai ya rufta girgizar ƙasa kenan Allah kiyaye kamar yadda ake cewa khasafal qamar idan zahaba dawuhu shi wata ana ce shi khasafa in yayi rashin lafiya haskensa ya tafi sai a ce khasafa khasafa Allahu bi fulanil arda Allah ya girgiza ƙasa ta nitsar da wani to shi kuma ana nufin ƙasar ta farke ta buɗe baki ya fada Allah ya kiyaye girgizar ƙasa malam babu hadarin da ya kai shi muni Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye yanzu kamar yadda muke a zaune anan in Allah ya so Allah ya kiyaye. sai Allah sai ya dan girgiza ta tana motsawa ƙasar sai ta babbare tana barewa sai ramuka sai a ta fadawa sai kuma ya dawo da ita inda take shikenan ba ruwanka da kabari ba za ka ga komai ba kaga wannan rumfar sauka za ta yi duk abin da yake bayan ƙasan dama ya Allah ne ya rike ƙasar da haka da yayi shakin komin gini in ya kai in ya kai hawa dubu ƙasan ne zai bugu kawai sai dai kaga ya sauka to kawai Allah da ya so halakar da karo na malam iya tsaye sai Allah ya motsa ƙasar ta buɗe kawai da shi da gidansa malam gida na alfahari gida da aka kashe kuɗi gidan gida gida mai ƙofofin da ɗan adam bai isa ya shiga ba ya yi masa mana'a sosai Allah ya ce wannan gidan nasa da yake alfahari da shi fa kasafna bihi wa bidarihi al-ardh da shi da ƙasarsa gabaki ɗaya muka kifar da su Imam Ibn Kasir ya ce, lalle Karuna ya yi girman kai a cikin kwalliyar da ya yi, da alfahari cikin maganganun da ya yi, da girman kai da zalunci da ya ta wa mutanensa, da ɗagawa da ƙin bin maganar annabi Musa, kamar yadda ya zo a cikin Sayyid Bukhari. Riwaya ta tabbata, da Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, bainama rajulun yajru izarahu iz khusifa bih wata rana wani yana girman kai yana tafiya yana jan wandansa ma takawa yake saboda nuna isa fa yi tafu sai Allah kawai ya girgiza ƙasa ba kana jin kai ka isa ba a bayan ƙasa kana nuna isa ba sai Allah ya motsa ƙasa yana motsa ya ce ta bude annabi ya ce fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawmil qiyamati har yanzu din nan yatajaljalu iya ta surmukawa cikin ƙasa tafiya yake tafiya yake bai gama tafiya ba har zuwa tashin kiyama shine karuna me yasa Allah ya wa Karuna haka ya ci gaba da yin abinda aka hana shi Allah ya ce faman kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin babu waɗanda wata jama'a da ta taimaka masa ba Allah ba babu ita ba wani wanda ba Allah ba da ya isa ya taimake shi da ba ya bada kuɗi ba an raka shi da ba yayi maganar kuɗi ba an yi masa to waye ya isa ya taimake shi akan wannan kisfe wanda aka yi nitsar da shi malam sai aka wayi gari aka rasa gidan karuna da shi din gaba daya sun rufta cikin ƙasa kawai Allah ya dawo da ƙasan ya rufe wurin aka ci gaba da bayani shine annabi ya faɗa mana kamar yadda ibnu kasir ya kawo hadisi yace wani ne yana girman kai karuna Allah yi fushi ya nitsar da shi a cikin ƙasa har yanzu wai har yanzu azabar da ake mai tun wancan lokacin fa bai gama tafiya ba surmukawa yake tai kai wannan mutum ya shiga uku وما كان من المنتصرين تسبب يعني هنا لوكتي إن شاء الله تبارك وتعالى zamu dakata anan kuma da mun gobe ne zamu rufe wannan tafsiri sai mu karasa kissar sai mu rufe insha Allah sai kowa ya zo da wuri gobe insha Allah ta'ala dan saboda muna da baki da jawabai da za a yi mu gama tafsirin mu sai kuma mu ba yan program su gaba da yi wa bi hadha al-qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته